أتعرفه ذاك النبي محمد أتعرفه ذاك النبي محمد كريب لرسل الله في الحشر سيد كريب لرسل الله في الحشر سيد أجلال أتوه بجارهم فويل لأجلاد أسوه بجارهم وقد كان أرعى الناس فيهم لإذلهم وقد كان أرعى الناس فيهم لإذلهم فوزنا به إذا فباهوا بذلهم فهزنا به إذا فباهوا بذلهم ذهينا به بكرا على الناس كلهم فليس لنا في الأرض كرم مبارك ذهينا به بكرا على الناس كلهم فليس لنا في الأرض كرم مبارك ألونا به أن في كل مذمة علونا به أن في كل مذمة وفينا له حرصا عليه بذمة وفينا له حرصا عليه بذمة ففعلا إليه الربيد نسمو بذمة ففعلا إليه الربيد نسمو بذمة ذهبنا على إدراكه كله أمة ففزنا ولم تبعد علينا المفاوز ذهبنا على إدراكه كل أمة فضلنا ولم تبعد علينا المفاوز فويل لأجلاب سأقول أي فويل لأجلاب أسوه بجارهم وقد كان أرعى الناس فيهم لإلهم فهزنا به إذا فباهوا بذلهم زهينا به بكرا على الناس كلهم فليس لنا في الأرض جرم مبارك ألولا به أن نبسط الهمة مهمة وبينا له إرسا عليه بذمة فقعنا إليه البيد نسمو بهمة زحمنا على إدراكه كله أمة ففزنا ولم تبعد علينا المفاوز فويل لأجلاب أسوه بجالهم فويل لأجلاب أسوه بجالهم فويل لأجلاب أسوه بجالهم فويل لأجلاب أسوه بجالهم وقد كان أرأى الناس فيهم لإلهم وقد كان أرعى الناس فيهم لإلهم وقد كان أرأى الناس فيهم لإلهم وقد كان أرعى الناس فيهم لإلهم فغزنا به إذا فباهوا بذلهم فغلنا به عزا وباهوا بذلهم فغزنا به إذا فباهوا بذلهم فغلنا به عزا وباهوا بذلهم فهينا رأينا به بكرا على الناس كلهم فليس لنا في الأرض جر مباري رأينا به بكرا على الناس كلهم فليس لنا في الأرض جر مباري رأينا به بكرا على الناس كلهم فليس لنا في الأرض جر مباري رأينا به فضلا على الناس كلهم فليس لنا في الأرض جر مباري ألونا به عن نفس كل مذمج ألونا به عن نفس كل مذمج ألولا به أن نكسي كل مذمة ألولا به أن نكسي كل مذمة كل مذمة ألولا به أن نكسي كل مذمة ألولا به أن نكسي كل مذمة وفينا له حرصا عليه بذمة وفينا له حرصا عليه بذمة وفينا له حرصا عليه بذمة وفينا له حرصا عليه بذمة قطعنا إليه الفيج نسمو بهمة قطعنا إليه الفيج نسمو بهمة قطعنا إليه الفيج نسمو بهمة قطعنا إليه الفيج نسمو بهمة سهمنا على إدراكه كل أمة سهمنا على إدراكه كل أمة سهمنا على إدراكه كل أمة ففزنا ولم تبعد علينا المفاوز سهمنا على إدراكه كل أمة ففزنا ولم تبعد علينا المفاوز سهمنا على إدراكه كل أمة ففزنا ولم تبعد علينا المفاوز زعمنا على إدراكه كل أمة ففزنا ولم تبعد علينا المفاوز فويل لأسلاف أسوه بجالهم وقد كان على الناس فيهم لإلهم فخذنا به إزا فباقوا بذلهم دعينا به فخرا على الناس كل يوم فليس لنا في الأرض كر مواطن ألولا به أن نكسي كل مذمة وبينا له إرسا عليه بذمة فدعنا إليه لبيج نسمو بهمة زعمنا على إدراكه كل أمة فخذنا ولم تبعد علينا المفاوض وويل لأزلاف أتوه بجالهم وقد كان أرعى الناس فيهم لإلهم فقلنا به إذا وباءوا بذلهم دعينا به فقرا على الناس كلهم فليس لنا في الأرض جر مبارز فقلنا ولم تقل علينا المفاوز Sirfawailun azaba ta tabbata da ajilafi ga jama'arta kuma birfani da abdalajin ga mabiya baya waɗanda suka biyo baya ba su yi abin da magabatar su shine fakalafa min ba'dihim khalqun an ce idan ita lamun zan kai mata dauri ya zama kalkun to mamayi ba mutum arziki ba amma idan aka yi mata fasara kalakun mamayi mutum kirki eh wannan kalakun magajin ne magajin ne da amma kalkun magaji shi ya kasa abin da na gaba shi kuma kalakun ya kasa abin da na gaba in aka ce wa wailun zai aka lafi to azaba ta tabbata ga waɗanda suka gaza abin da na gaba in kuma an ce dai a jilafin din to shi kuma shi ne jam'i na jahilai irin aljahilin ahmad bakin jahilai a sauran da suka saba wa wannan magana bi jahilin saboda wata da jahilin su duk wanda ya saba magana alaihi salatu wasallam to wailun lahu sai azaba ta tabbata ranar da ba in ji da saka ranar da zai nemi shi ko ba da jama ya ba shi kada ne mai jama ba ko kuma ya saba ba shi ne habibu fi zan kuji man da masoyi nan da za a rasa masoyi dabibu ki za a san dabibu mai magani a san da ba mai magani shi ne magana alaihi salatu wasalam to wanda ku ya saba masa ba shi da misali ya shiga cewa kadi kana ar'an nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kiyayewar mutane fihim a cikin mutanen ligil-ligil ga alkawai in je kana magana alkawai aka yi magana annabi da siyasa da siyasa da kafirai sai wasu ku jefa alkawari za mu saki ku amma da sharɗin ba za ku taimake shi a yaƙi ba suke alkawari suka zo annabi ya gamsu ya ce ina neman taimako amma na haɓar taimako da zan zan nemi taimakon Allah wannan alƙawarin sai a cika shi kana neman amana in kai magana annabi da san amana ya kare Qurayshawa kafirai suka ba shi ajiyar dukiyarsu sannan suka tafi neman ransa yana fafutai ya zai tsirar da ransa amma bai manta da amana da ta ba shi kokari yake sai a bada ta kuma hannunsu bai yi hijira ba sai da jinka a bada ta a hannun wanda ya tabbatar a bada ta kuma hannun masu amma a tare da haka kuma na ne ba sallallahu alaihi wasallam yadda yayi haka ake so in koya a gunsa haka ake so mu koya a gunsa bisa ba mu da mafita an ba mu rike mata wanda ya ci amana abun ma ya koya ba abun sa wanda ya saba da kori abun ma ya koya ba abun sa wanda ya karya ba abun ce koya duk wanda ya yi misala ne da cikin su yau abun kai so ne mu da muke da wannan jagora amma mu muka lalace muka zama haka ilmin alƙawari ke shi ne ƙur'ani ya faɗa ko la yaqbulu la yaqbulu fihi illa wala min كيف وإن كيف وإن ظهروا عليكم لا يكون فيكم إلا ملائكة Allah ya faɗa mana fi yayi kafare duk da suka samu nasara a kanku suka fi karfin ku balla ya kabu na biyu bil na malalin ba da ke ba za ka tana tsakanin ku da su a suna kawai ba in ka ga ana zaman lafiya da su karfin su ga haka Allah ya faɗa mana duk mu yanzu shaida ne makarantar kasashen Afirka din nan inda tsaftarin musulmi ya ke rayuwa mu kalla mu ga yau ya rayuwa su wallahi dukkan da muka sani suka fara umma a bannan wallahi mun shiga wasu wallahi mun shiga wasu mun tsaye musu a yi mun dame su fafuskar da suke kai ya za su rabu mu kullum gudun suke mu kuma mun zauna muna rayuwa da ka ba tunani ba a jirgin ba kawai kawai a mu kullum a cikin tsari shi kullum ba shi kullum da yau ne suke magana mu ba a shi mana abubuwa a cikin muga sunan marasa da zai a wannan yanayin da muke ciki insecurity ya mai ya mamaye mu ko ina amma kullum tallar da ake mana tallar tsarin yayi ina ina ban kashe mana kashe mu ake mutuwa kuke ba ci ba kullum da kashe mu ba nan da za a ce ba nan da za ka ji labarai ba da an ce an kashe mutum kaza a katsina an kashe a zamfara an kashe a leja an kashe a kaduna an kashe a jiya ba su sayi da zai kowa ya so da yan shi a haka ba an yau da tsoron wajen to ya ya kuma da tsoron tsoron Allah ya gaya mana kuma ya jafin nan in muka saka shi muka ji da sai ba hujna bibi alhamdulillah mun rabu da manzon Allah ibsa shi muna faɗa wannan da al'ada da alfarma mun samu ɗaukaka fa ba ku bi zulle su kuma suka koma da kasancin su wanda ya ba annabi alaihi salam ai shi ne madaukaki wanda ya saba masa kuma shi ne makasanci sai da ayyana bibi fakkara muke alfahari da shi alal nasu bin zikir akan mutane gaba daya dan ba wanda suke da shi sai mu mu kadai Allah ya ba shi da ka dole ne dukkan mutane alfahari da shi alaihi salatu wassalam Yusuf da Qur'ani yana faɗa yana cewa sarat sama wal arda منذ ولادته أثقل عليه فأقيمت يقالت فتساوت وأتى الصراط بسعادته سبحana man asra bihi ta'zim yana cewa kada sama da arda sama ce wa kasa hasada mun zuwila da fi amma hasada ba irin hasada ta ta azaba ba irin hasada ta gilda sama ce wa kasa hasada tun da aka yi shi kullum tana damuwa cewa ni ban taɓa samun arziki in ba ta samu ba da dai shi din shi dai Allah ya riga to ga shi a sama baya sama kullum sama tana kishi a saman alayhi don bakin cikin ba su same shi ba ba ku koyi ba da biyo ba da shi ga shi kuma za a karrama ta yake ba shi a cikin kasar da za a tsaga a san shi haka kullum a cikin damuwa ne to ba ta sawa ta ba a da surabi su alice dan da aka yi isra'i aka ɗauke shi aka kai shi cikin sama ba ta saba da abin suka ke yau jin samun na samu subhana man isra'i sun ta sarki ya tabbata da wanda ya isra'i da shi dangin mu sallallahu alaihi wasallam to mu ma mun kai Allah ya ba shi Allah mun goyi kuma Allah ya samu da bautar shi alaysa lana fil ardi ce duk duniya ba mu da irin sa'a mubarin da zai fito a yi fito na fito ba faɗa abin da muke da shi shi ma ya faɗa duk duniya ba ai ba shi kansa ma alaihi salatu wassalam kan wani sun kuma malik wani sai har shakin malik ya fito ya yi rubutu wancan mazhabar ce kaza ta sallama sai a ƙara samun wani malamin a wata mazhaba ita ma ta ƙara tsirar tuta da Allah ya ba mu alƙali biyar ya rubuta a shafa a malikiya sun fi garin da ya shafa hanyar malikiya da gida wurin sun duniya saboda shi yi wa annaba abin ba wanda ya masa sun da yi wa annaba wannan kariyar a cikin shafa da ba sai maza abubi suka yi kama aka yi wasu saboda ya rubuta kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kariyar da tun da ya ayyo ba a samu wanda ya kusan ba su irin wannan abu kuma har an ra'a ya wasu an haɗa shi duniya sai da aka tambaya a wasu shi kuma da yana cewa da wani ya riga ni maza na kuma da to babu amma a haka yana ta addu'a Allah ta kiyaye yana cewa wannan dajin yau da na shiga daji ne wanda idan kuɗa ka shiga mafi tabbata an ce wata tsuntsuwa ce da hausa ana ce mata dubuwa in ta ba hanya an da shekara dubu ta shi dawowa ta kun da ta yi ba ta bata ya ce to yau inda ya shiga ko ita sai ta bata saboda bayani ne akan shiga ba ta ya ce tafiya da ke na duba gaba na duba baya ba na jin karar tsawo ma'ana ba kowa a maya ba kwalbe da maya Allah ka sani yana ta addu'a Allah ka mun dauki Allah ka mun dauki kan mai kusuri a jarumin wannan annabin naka saboda duk wanda ya kusuri a wannan jarumin Allah baya raga masa da ya gama ya ce Allah na hana ki na bacci kai da shi Allah na aiwatar da kanka ka ga yadda na sha wahala Allah alƙalami na ya sha wahala na ji ce Allah abin da nake yi duk wannan abin na yi shi li ma yi tuka ne da jirgi dan na kare wannan mutuncin na alayhi salatu wasallam ne jirwa dan na kare masa rai wannan aiki ya ce abu dai na ce roba a wurinka in an tashi da kiyama ran da za a kori wasu daga tabcinsa ni ga kasa a kori ka bari ba da shi su bane shi ne kuma Allah saka musu to wanda wanda ma ya rubutu a fadarsa ya samu ya zama shi ne na ɗaya na kuma ga al'ummar da suke da shi yace to muka rahoto da shi duk duniya ba da sa'a wanda zai fito da nafi fito da nawa shi yasa mu musulmi in muka yarda muka ko muka kwaikwayi kafirai mun ci biyu Allah mun ci biyu da me suke da gaba ne me suke da shi ba su da kowa mun bai da gatin da harbiya da masari wanda annabawa suka dinka burin a karɓa annabtarsu a sa su a cikin al'umma saboda su rabauta da shi mu kuma Allah ya ba mu ma muna wasa da damu kace alama ya bibi muka ɗaukaka saboda shi annaka su kulle madafai daga dukkan tawaya duk wani abu da tawaya ba mu ba mu a cikin sa saboda ya zo ya dauka ga mu alayhi salatu wassalam wa kaina da mu hirsa maka kare alayhi bi da mutum alƙawarin da ya dauka dan fada ya rabu da shi sallallahu alaihi wasallam yace fasana ilayhi bida muka dinka yanke jazuzzuka saboda zuwa wurinsa na sumu dukkan mace muna ƙara yamma za mu yanke daji da wurinsa kuma a hanya ba ma da gajiya ƙara yamma ma muke yi a hanya sai zahamna muka dinka wato cunkoso alaƙi da raki domin neman bincike shi kullum ummatin da kowace al'umma ba cunkoso muke mu ture a ture mu duk muna so mu je gurin ba sai babban suna sai muka rahota muka je wurin sa wallan sababin alai na rabba wusu wannan sahara da take tsakanin mu da shi ba mu gani sata ba nan da muka da amma mun ji ai ba haushi yana cewa garin wasu da duk wanda ne sama wata shi kawai da suka muke shaf shaf sai muka da mun ji a ce wata rana mun zo gari ya gori ba Allah baka fata yana da wani babu ababuwa da da shi jin girbi a haka yake dawa ba sai tsaya da kwanan sai tabbatar wannan mutum ba ɗan da da su araba ne ba kafa da ajiya ne ne tsaye ke sai ka su juya sai dai ka bai shi mai sallama ya amsa daga ila da zai ba mai ta zo ya ce na zo da ka shi kuma na so ne kuma shi yin ce ba gani san gudun ba yin ce so ya hana da nisa a kan da